بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ قري لنا بهذا المقري ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم وليكونكم وقفينا وقفينا
نعم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون آه. الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kawo wannan rana mai albarka a yau muna ranar litini ko ashirin da da hudu ashirin da hudu ga watan ramadan wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyar hijira na maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato 1443 hijriya miladiya kuma 2022 to a jiya allah ya mana bayani wa katabna alaihim fiya annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wal sinna bil sinni wal jirha qisas eh فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله ya bayani cewa duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar wannan suna cikin azzalimai sai cewa kafaina ala asarihim mun bibiyar a bisa guragun wato annabawa sai muka bibiyar da isa dan maryam musaddiqan lima bayne dai shi ma alhali yana gaskanta wato annaban da ke wato gabaninsa ai kablan ko kuma littafan da ke gabaninsa minan taurati na taura wa atai na hul injil allah ya ce mun ba isa dan maryam littafin sa na injila shi ma wannan littafin fi yahudan akwai shirya a cikin minan dalalati daga barin bata wa nurun sannan kuma haske ne bayanin lil ahkam bayani da na hukunce hukunce wa musaddiqan lima bai daidai alhali yana gaskanta littafan da ainihin ke gabaninsa an gane yana gaskanta littattafan da da ke gabaninsa in ji Allah a min at-taurati na at-taura bima fiha min al-ahkam abin da ke cikin at-tauran da hukunce hukunci wa hudan wannan littafi na injila shari'a ne wa mau'izatan gargadi ne lil muttaqina ga wajen tsoron Allah Allah ya ce wa kullum sai muka ce wal yakum ahlul injili masu injila su yi hukunci bima anzalallahu fi da abin da Allah ya saukar min al-ahkami na hukunce hukunci wa man lam yahkum bima anzalallahu wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar fa ulai kawmul fasiquna waɗannan su ne fasikai masu injila kenan can an ce fa ulai kawmul zalimuna masu attaura nan gaba an gane ko a nan fa ulai kawmul fasiquna wancan fa ulai kawmul zalimu masu attaura fa ulai kawmul kafiruna eh na'am wa anzala ilayka وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأقم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم واستبقوا الخيرات إلى الله مرجوكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فكن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شراة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم واستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله وأنزلنا إليك الكتاب حقيقة من سوكم بعد للتابي له القرآن بالحق شيما ده gaskiya ai musaddiqan lima bayne ne shi ma wannan littafi na alqur'ani yana gaskanta da saman da ke gabanin sa min alkitabi na daga littafai wa muhaiminan alai kuma mai shaida ne akan littafan da suka gabatu mai shaida ne aini akan littafan da suka gabatu ba kun mai nahu kai hukunci tsakanin su ai bai na halin kitabi tsakanin halin kitabi za ta rafa ilai in sun dauko hukunci zuwa gare ka bima anzalallahu ilai da abinda Allah ya saukar gare ka wala tantabi ahwa'ahum karka bi son zuciyarsu ya rasulullah alhali adilan kana mai karkacewa amma ja'aka min alhaq daga barin abin da yazo ba da gaskiya karka bi son zuciyarsu da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane daga ciki daga cikin ku inji Allah cikin al'ummomi mun sanya muku shir'atan kowace al'umma da shari'a irin nasu wa minhaja ya kuma tafarki nasu salabus nasu wanda za su yi shari'a a kansa ai dariƙan wazihan tafarki mabayyani addini a cikin addini tamshuna lai wanda za ku yi tafiya a kanki walau sha Allah da Allah ya ga dama laja da kuma matan wahida da ya sanya ku al'umma guda ɗaya ala shari'atin wahida akan shari'a ɗaya walakin faraka kun farka sai dai Allah ya rarrabe ku rarrabewa wannan ganin damarsa ne muku haka liyabluwakum yayi haka ne don ya jarabce ku ai liyahtabirakum bima atakum a cikin abin da ainihin ya baku min shara'i da shari'o'i al-mukhalifa masu sassafawa ni yanzu da domin Allah ya duba ya gani dan ya duba ya ga almudi masu biyayya minkum daga cikin ku asi da masu sabo dama shi Allah ya sani to dan dai a nuna ma sauran wanda ba sani ba tabiqul khairat don haka Allah ya ce ku yi rige-rige ku yi tsere wajen aikata alhairi yan wani yana da cewa sari'u ko sari'u ko sari'u ila magfiratin min rabbikum ko na ku yi rige-rige wajen aikata alhairi eh in dai aikin alhairi ne a same ka ana rige-rige da kai ba wajen aikin sharri ba eh wa ta'awanu alal birri wal taqwa wa la tata'awanu alal ismi wal udwan zuwa wanda yake na Allah ne to ai rige-rige da kai karka yadda wani ya riga ka zuwa masallaci karka yadda wani ya riga ka zuwa wajen wa'azi karka yadda wani ya riga ka yin wani aiki na alhairi in dai aikin alhairi ne fastabiqul khairat in ji Allah ila Allah marji'ukum jami'a makomaku zuwa ga Allah ne baki daya dama Allah na cewa inna nahnu narsul arla wa man alaiha wa ilaina yurja'una muke gade ƙasa da abin da ke cikin ƙasa komai da kowa za su koma wajen mu ne in ji Allah na'am a marji'ukum ila Allah jami'an makomanku zuwa ga Allah ne baki dai bilbasi da tashin kiyama na biyu kun bima kuntum fi tattalibun Allah ya haka ne wato dan ya baku labarin abin da kuka sassaba a cikin shi na addini min amrin dini lamarin addini wa jazi kullan zai saka ma kowa ne ku cikin ku bi amalihi da aikinsa na'am inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-maliku al-haq shine sarki na gaskiya wa huwa al-mutasarrifu fi halqihi shike tasarrufi cikin halittarsa kai fa sha yadda ya ga dama falahu an yajri hukuman fi muddatin min zaman Allah ya samu ya gudanar da wani hukunci a cikin wani lokaci na zamani sun mai tafi zalika al-hukum sannan wannan hukunci kuma ya tsaya wa ya ci bi hukumin akar sai zo da wani hukunci laysa fi hadha yutral babu jira ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala akan haka ne arsalal anbiya Allah ya aiko annaba kullahum dukkan su ittafaqu ala al-aqida sun haɗu akan aqida daya wariya ita ce wahdaniyatul ta baraka wata ba wani annabi wanda bai san Allah ɗaya bane kowane annabi yana zuwa da shari'ar sa tana zuwa da wato wahdaniya wa ta'zimul haliqi da girmama mahalicci wa shafaqata ala al-khaliqi da tausayi ga halitta to kowane annabi haka yake zuwa da shari'ar sa kullahum كلهم اتفقوا على هذا دكا سنة كان هكا دمين لأن الله أهد إلى الأنبياء الله هذا الشيء القولي عن نبابي أنا أجيب الدين ولا تتفرقوا فيه وقيد أديني كبر الربو أجني أديني والتفرق هنالك التفرق بالعقائد أنا نذر ربو أجني أجيني افترقت اليهود يهودا سربوا على إهدا وسبعين فرقة وتو yahuda sai da suka kai kashi saba'in da ɗaya kullu hafin nari dukansu yan wuta ne waktarakatin nasara nasara ma sun rabu ala islatai da wasu ba'i da firka kashi saba'in da biyu kullu hafin nari dukansu yan wuta ne mazala ce wasa ta tafarriku ummati al'umma na za ta kasu ala salasi da wasu ba'i da firka kashi saba'in da uku al'umma na muhammadu kullu hafin nar dukkan su yan wuta ne illa wahida sai dai daya dayan nan shine ma ana alaihi wa ashabi wanda nake kai da ni da sahabbai na duk wanda ba shi yake kai ba to ya sama ko masa shi ba Allah ya kiyaye aya allazina hum ala sunna wanda suke bisa sunna wal jama'a yadda Allah ma al jama'a da zai hannun Allah yana tare da jama'a ne shi yasa ka bi inda jama'a suke ka kare inda ba jama'a والتفرق المراد هنالك هي التفرق شيني وتربوا في العقائد أتكين أكيدا أما إتلاف الجروف أما ربوا أتكين رسول النبي إمام مالي والنبي شافعي ولا فقد ورد فيه وانا حديث يالو اختلاف أمتي رحمة بين الناس wato sabani al'umma na rahama ne tsakanin mutane in ji annabi haka yazo a cikin a cikin a cikin hadisi na ay allazina hum ala sunna والجماعة لأنه من قلد عالما لقي الله سالما wanda ya rataye da malami to zai hadu da Allah lafiya eh ayyaka dai waye sa ka a malam wane shi ya gaya mana a magana shi kenan Allah ce sai shi Allah ce kai wuce na malam zo eh abin da zai kina ya ce kai ka gaya mai kaza ce haka ne kai wa ya gaya ma shi ma wane sai ya ta sarsali amma in dai mutum ya samu malami na sunna ya rike to ai bai da matsala wajen Allah istakamala Allah ash-shara'i bi shari'ati Muhammad Allah ya cika shari'a da shari'a na Muhammad wa katamal kutuba ya cika littafai bi kitabihi da littafin annabi al'aziz mabuwayi allazi sammahu muhaiminan wanda ya kira shi da suna muhaimin ya kira shi da suna muhaimin wato mai shaida akan sauran littattafai shine muhaiminan kenan ala jami'il kutub ba da ma kanar kutubu adam kalima fakat ba da littattafan adamu kalimatun fatalaka adamu min rabbihi kalimat kaji shi na shi kalimatun kalikan kalmoma ne amma wa kutubu ibrahim shi ma kalimat littafan ibrahim shi ma kalimat wa zibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun kaga shi ma kalimat wa kutubu musa littafan da musa sufu eh sufu ibrahim wa musa ba fakat sufu ibrahim wa musa wa hadha kitabun muhammin amma wannan littafi na alqur'ani shi mai shaida ne ala jami'il kutub a bisa sauran littafai baki daya ba kama anna kitabu kamar yadda littafin shi abdalal kutubin samawiya ya bibici littafan da Allah ya saukar to wa dinuhu ma afdalul adyani addinin annabi ya fi kowane addini a duniya haka nan wa ummatuhu khairu ummati al'umma annabi ta fi kowace al'umma ko hum afdalu jami'ul anbiya bittifaq sune mafifici ga al'ummar dukkan annabawa bittifaqin haduwar malam wa kulluhum bashar وكلهم بشركم وكلهم dukkansu bashara ummatahu bi muhammadin sassan kowane cikin annabawa sun yi bishara ga al'umma su cewa annai muhammadu na nan zuwa dan shi annabi isa ma ce kar a bata lokaci wa mubashira bi rasulin ya ti min ba ni ismuhu ahmadu ya wanda ya kawo ni kira ga muku bishara yana nan zuwa ba ni bane wani annabi ne yana nan zuwa sunan shi ahmad ahiruhum isa karshen su isa wa mubashiran bi rasulin ya ce min ba'di ismuhu ahmad ka gani lam yusami bi ahmad an gane lima yusami bi ahmad me yasa ya ambaje da suna ahmad li anna lugatahum domin lugar su laysan arabiya lugar su ba larabci bane shi isa eh sarayanci ne walakin qala abdallahu lakum ya ce abin da fi gare ku an azahaba in ji isa ya ce ni zan tafi an azahaba ana azhabu ila abi zan tafi wajen babana to kaga da ya ce zan tafi wajen babana fi lugatul inji wato inji a luga na injila al'abu a shayidu baban shi shugaba ke nufi shugaba an gane da ya ce zai tafi wajen baban shi ai ma'ana zai tafi wajen shugaba wajen allah sai suka ce shi ne dan Allah tun da ya ce zai wajen baban shi dan Allah eh kaga sai suka mata ya ce zan tafi wajen baba babana a arjiu ila abi afdal lakum wato zan tafi wajen babana abin da fi gare ku inji isa wa ya ti kun bari kalin bari kalin zai zo maku sunan annabi ne bari kalin shine ruhul haqqi ruhi na gaskiya shine bari kalin bari kalin wato ma'ana ruhul haqqi sunan annabi muhammadu bi lokacin a lokacin su ma'anahu muhammadu au ahmadu shine bariƙali wa ƙala idan ja a sai zuka ne ya ce idan bariƙalin ya zo zai gasganta ni kama an ne a zuko kama yadda ni na gasganta shi wa zakara fi aya ya ambata a cikin aya huwa shi kanshi ya ce idan a ta la ya illa ma ƙala allahu lahu ba abin da zai faɗa sai abin da allah ya faɗi mashi wala ya fa'alu illa ma qala Allahu lahu ba abinda zai aikata face abinda Allah ya faɗi nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu duk motsi ɗaya na annabi wahayi ne walau adraktuhu wato da na riske shi lasta haka ana arbida lahu na alahu isa ke yace da na riski annabi Muhammadu to abinda ya cancanta gare ni in rika kulle mai takalminsa in ya in takalminsa ya yage ni ne mai ni ne mai kullewa ni ne mai gyara mai hancin takalmi in ji isa ba ni ne shi shaina na annabi muhammadu sai abin da cancanta gare ni kenan da ya da ya zo ina nan to zan rika gyara mai takalmi ne kaji ba isa ba ke wa amsahu lahu qadamu yace kuma in rika in rika shafe mai diddigen sa in rika goge mai kafa da hannuna ne kamata rika mai haka ma ja'a mahalukun ba da isa ajallu qadrin min isa ba wani halitta da ya zo bayan isa wanda ya fi isa girman daraja ya hajji martaba illa muhammadun sai dai annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ni hukum
wa nuhukum bainahum bima an اللهم ولا تتبع هواهم وهذرهم وهذرهم أن يقتلوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسدون وعليكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم حذرهم أن يفتنونك حذرهم أن يفت- أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببال ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاشقون آه الله سبحانه وتعالى ce wa alaikum bainahum ya rasulullah ka yanke hukunci tsakaninsu kawai bima anzalallah kaga nan da can an ba annabi zaki in ka yi hukunci to shi kenan in ba ba ka yi ba wai tare da alayin shi kenan ranar ruka shi ko an ba shi zaɓi ne da to amma wannan ayar da ta zo sai ta shafe hukuncin wancan zalim kawai yanzu an ce duk wani mai littafin ya zo wajen ka yanke mai hukunci bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar maka wala tattabi ahwa'ahum karka bi son zuciyarsu wa zaru ka kiyaye ka ji tsoron su ka kiyaye su ayyatu nuna ka kar su fitine ka ai ayyarin luka kar su bashe ka an bali ma anzalallahu ilaik daga barin sashen abin da Allah ya saukar maka amma ina wane mutum walaula an sabatanaka la arkita tarkan ilaihim shay'an qalila to amma Allah ya ce ma annabi sabat- sabata naka mun tabbatar da kai waye sai girgiza annabi babu babu walau da sabata naka yace to nan ma abin da yace kenan wa hadarhum kiyaye su ya rasulullahi ji tsoro ka ji tsoron sa ya tunu kar su fitire ka ai ma'ana kar su bashe ka an ba alima anzalallahu ilaik daga sashi daga barin sashen abin da Allah ya saukar maka fa'in tawallahu idan sun juya anil hukumin munazzil daga barin hukunci abin saukarwa wa aradu gairahu suka ce waninsa suke nema fa alaman nama yuridullahu an yusibau to ka sani Allah yana nufin ya samar da su ne bil hukumati da azaba fi duniya a duniya bi ba'al zunubihim da sashen laifukan da suka yi allati atawa wanda suka zo ma amin min ha akwai daga cikin laifinsu a tawalli juyawa daga barin hukuncin annabi wajazihim ala jami'a bil ura Allah zai saka musu zai saka ka musu ala jami'iha a bisa sauran dukkan laifukan bil ura ga lahira wa inna kaseeran minan nashi mafi yawa daga cikin waɗannan mutane wato la fashiquna fashiqai ne harijuna an dini wato masu fita ne daga barin addini afa أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين afa hukumar jahiliyyati yabgun wa man ahsana min Allahi hukuman liqaumin yuqinun ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين آه الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا وكم أفا حكم الجاهلية يقول شنو كنت الجاهلية أنا سكي نيما hukunci na zamanin jahiliya shi suke bida a yabtaguna ya ɗalibuna hukumar jahiliya min almudahanatu wal bayt na almundahana na koyi gaskiya wal mayl da karkacewa daga barin gaskiya shi suke nema a yi masu hukunci da shi a karkace daga hukuncin Allah afa hukuma jahili ce gune ke wa man asali min Allah hukuma ai ba mutum daya wanda ya fi Allah kyan hukunci babu eh ba wanda ya fi Allah iya hukunci ai la ahsana hukuma min Allah ba wanda ya fi Allah wato iya hukunci mai kyau tabaraka wa ta'ala le kawai inda kawai yuqinu daga mutane masu kankancewa bihi asubi zikiri an keɓance wannan mutane da an bato ƙaumin yuƙinu na ɗin nan la'annahum allazina yatadabbaru da domin su ne masu lura masu sa hankali a cikin wannan ayoyi na alqur'ani ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul yahuda wan nasara dalilin saukar wannan aya Abdullahi bin Ubay bin Salul shugaban munafikan Madina baki ɗaya sai ya je yana abutaka da Yahudawa aka ce me yasa kake abutaka da Yahudawa ya ce idan masiba ya zo wajen musulmi dole she mun je wajensu su za su taimaka mana domin wannan musulunci na muhammadu bai da tabbas shi yasa ƙara muna nan muna nan in ta fa- in ta faɗi can sha in nan ta yau sha mu zabbi na baina la ilaha ula wa la ilaha
to ka ji abin da wai wai- wai saboda na muhammadu bai da tabbas na na na bari mu koma nan wurin shi ne Allah ya ce ya yi wani zina amu la tattaki da yahudu wannan sa ku daina rukun yahuda da nasara an gane auliya ka da munafiq abdullahi bin ubay bin salul sunan shi kenan ya zabu ya sadiqul yahud yana tafiya ya je abutaka da bai yahude da nasara wai idan nuyi an zalik in an hana shi ya kullu sai ce a ina ta tina da wayin masibu za su zo bana ta jile za mu nemi bukata wajen su yawan ba wata rana eh za mu buƙaci wajen yahudawa da sai za mu zama sake su ba eh ba za mu sake su ba ka ji nashi hikima ke Allah ya ce a a la tattakizul yahudu wan nasara la tattakizul yahuda wan nasara awliya ku daina rukun yahudawa da nasara su ne masoya da wadunan wanda za ku rika wato jibintar su wata wadunan kuna kuna soyayya da su babuhum awliya ubadin sashen su suna masoya sashi ai su kafirai suna son yan uwansu amma kai musulmi me kai ka soyayya da kafiri tunda Allah ya ce ku yi masa huduna huduna ko da wurin aikin ku daya a ce kafiri ne sama kai kana ƙasa za ka je ka tsara mai dole eh kana ce mai sa kamar da shi sa wancan son eh sai dai sa amma zuciyarka tana la'antar shi zuciyarka tana la'antar shi amma kana sa saboda yana saman ka ne in kai wasa sai ma shari to an yadda shari'a ta yadda ka bashi wannan girman shi ake ce mai huduna al-huduna ban girma na rudi to musulunci ya da wannan eh dan kai kana musulmi shi yana yana saman kashi john ne ko jacob ko christopher ko david amma saman kai ke kai ko muhammadu ne ko abdullahi a kasan shi to sai ka bi shi a hankali amma duk girman da zaka bashi kar ka dauka za ka zuciyarka a'a kawai za ka bashi girma ne kawai dai na abun nan na duniya a duniya ke an bayyana ko to wannan shari'a ta yarda da wannan malum auliya ubali eh su sashe na son sashe kafirai kulluhum millatu wahid dukkan su addinin su dai ne kullu kufari ittafaqu ala al kufr dukkan kafirai sun haɗu akan kafirci wa kulluhum lidil muslim dukkan su kuma kishiyoyin musulmai ne ba'dhum auliya ba sashen su majibin ta sashe ne wa man yatawallahu Allah ce duk wanda ya jibinci kafirai yahudawa da soyayya minkum daga cikin ku musulmi to fa innahu minhu yana yana cikin su man tashabbaha bi qawli fa huwa minhum in ja'a annabi wanda ya kama da mutane na cikin su min jumlatin min an gane man sadiq al kafiri wanda ya abutaka da kafirai fa qad haraja min ad-din wanda ya fita daga cikin addini inna allaha la yahdi al qawma zalimina allah baya shirye da mutane azzalimai yin walatin lil kuffari da jibinta su ga kafirai shi yasa komai naka ana son ka jibi abin da jibinci musulmi ko sutura sa irin ta musulunci aski yi irin na musulunci komai naka yi irin na musulunci yanzu za ka je bota ta bari da mutane a ba a same ka da irin wannan wannan asalin gobe nan ka sa asalin ku sannan ka yi aski mai wannan shekan a sama wani musulmi ne zai zo ce kai musulmi ne dala gaya min wani musulmi ne zai zo ce ga dan uwana nan kuma motar tebari da ku ne can tsakanin tsakanin inugu da me sunan garin nan wajen inugu anambra eh to can da ku can da tebari da ku ka gaya min yadda za a yi a ce kai musulmi ne amma an ganka cikin dogon rigarka da hula eh sannan da tasbi a hannunka haka ka mutu su ma suna ganin sai a ta suna ganin sai a wannan ba namu bane a kai shi can kai shi can. amma da sun ga tukun da zai ce a za su namu wannan duk irin muna namu ne. ban kashe ba hali kawai Allah kiyaye sadaka Allahul azim kurakuran da muka Allah shi yabe a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah kiyaye mai kiyaye imanin Allah kiyaye kasar mu Allah ta da mu lafiya wanda ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alhairi ya biya bukatunsa iyayen malamin Allah ya saka mashi da alhairi ya kula kauli haza wa fakhrullahi li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.